na'am to alhamdulillah wannan shine a zaman mu na 14 kuma muna fatan na karke a cikin jerin karatun wannan littafi mai suna ad-durratul mudiyya wa min suratul imtihan ila suratul jin wa yubsalu ma ansari ansara hawin ka hafsihim lawai thiqulud wal khif yasri akun hala wa yubsalu ma ansar yafsilu bainakum to yanzu ka karanta shi ka san kira'an yufsalu ne to yanzu ka ce yufsalu bainakum shine bil fathi wal iskan yufsal bainakum وكسر الصاد من الفصل كو أي يحكم بمعنى الحكم يفصل بينكم ما أنصار تارد مني كونوا أنصار الله حاوين ka hafsikin wannan haɗin duk ya karanta waɗannan harfa guda biyu kamar hafsu ne yafsilu da kuma kunu ansarar lahi a nashi asalinsa kunu ansarar lillahi ne na? yafsulu bainakum da ansarar lahi kamar yadda hafsi ke karanta haka yaqub al-hazmi ke karanta asalin sakunu ansaran lillahi da tanwini sai digami to lawawru usahum fiqlun iz ka karanta shi ga wanda ya masa ishara da alhamza yan ja abu ja'far kenan ko yana karanta shi lawawru usakum da tashdidi wal khif yasri ya'un rauh haka ne shike karantawa lawawru usakum akun hala ha'un din nan fa asaddaka wa akun min salihin akun sai karanta shi babu wawun wa akun min salihin abu ja'far ko yaqub al-hadrami afwan wa yajma'ukum nunun himan wujdi kasru ya tafawut fi tad'una fi tad'una hula wa yajma'ukum wayajma'ukum nunun hima wanda ya kawo mishi da ha'un yaqub al-hadrami shi ke karantawa yawma najma'ukum li yawmil jam najma'ukum wujid kasr ya sannan kuma min wujidikum ya'un din nan sai kai mata kasa wanda ya masa ishara da ya'un ruwais kenan ko rauh shi ke karantawa da yin mawawun kasra askinuhunna min haithu sakantum min wijidikum wi kaga sauran wujidikum wu asalinsa wujidikum tafawut fidi wanda masu ishara da fa'un shine khalaf ko yana karanta da alif tafawut a ga asalinsa tafawut tadda'una hula wanda ya masa ishara da ha'un ya gabul hadrami ko yana karantawa kuntum bihi tadda'un tada'un tada'un kula ra'aytun ko to cikin suratul nun babu wani abu na mukhalafa yanzu kai tsaye sai suratul haqa wa hudu yu'minu yadhakkaru yas'alu dhumuman ala wa ala wa shahadatin khadi'ati hummila wanda ya musu ishara da ha'un na hud kalilan ma tu'minun kalilan ma tazakkarun da ya'ul gaiba yake karanta shi yasa yace mana yu'minu yadhakkaru kalilan ma yu'minun kalilan ma yadhakkarun yadhakkarun da ya'un yas'al yas'alu dhumum yas'alu dhuman ala wanda masu ishara da alhamza shi ke karantawa watan abu ja'far kenan ko shi ke karantawa wala yas'alu hamimun hamima wala yas'alu hamimun hamima a wani aboki bai tambayan wani aboki wani abu can kuma wala yus'alu hamimun hamiman ran kiyama ba za a taba tambayan wani aboki kan wani aboki ba na'am yas'aluhu yas'aluhu man to to a cikin littafin ko suratul jin ila suratul mursalati wa annahu ta'ala kana lammaftahan abun ab to ab ikon Allah ban kula da gurin bakwa ala wa shahidatin khati'ati hummila to to to to na fahimta yasalu yasalu dhumuman alhamdulillah ai duk ban banci abin da kuke cewa ba wayas wayas wayas aludhumuman ai wala yusalu hamimun hamima ko eh kai ma na'am to kai Allah saka da alheri a sai yanzu na fahimta to barakallahu fikum wala yusalu hamimun hamima kai zamman ya undan kaga asalin sa wala yusalu na'am shahadati khati'ati hummila sannan ha'un yaqub al-hadrami na karantawa wallazina hum bi shahadatihim da jam'i ko shan asalin su bi shahadatihim na'am khati'ati hummila haka ne sannan kuma khati'ati mimma khati'atihim ughriqu kaga da jam'i mimma khadi'atihim eh kaga san mimma khadayahum ko wa min suratul jinni ila suratul mursalati wa anna ta'ala kana lam maftahan abun taqulu taqulu taqawwal huz wa qul inna ma ala wa qala fatan ya'lamu fadhummatu wa waha mawata mawata wata'an wa rabbu khfid wa rabbu wa rabbu khfid hawar rijza idhala fa dhumma wa id adbara haka wa id dabara wa yadhkuru ud yumna hulan wa salasila ladal waqfi faqsur tul qawarira awwala fanawwin fatan wal qasr fil waqfi tibwala wanda ya masa ishara da abun alhamza hamza na abun yaqub al-hadrami ko abu jafar afwan wa annahu ta'ala ku duba wa annahu wa annahu an same sun zo kafin kalmomin uku ne a cikin alqurani a cikin suratul jin wa annahu wa annahu wa annahu dinnan kafin kalmomin uku ne na farko akwai ka akwai ta'ala ta biyu kuma akwai kana sai na uku akwai lamma duka annahu annahu dinnan sun zo gaban waɗannan harufa guda uku ne mun gane ko to shi ne ke cewa idan kaga an ce wa innahu wa innahu ta'ala wa innahu kana wa innahu lamma duka wanda suka zo gabanin waɗannan kalmomin iftahan abun khalaf shi na musu fataha ne abu jafar abu jafar yana musu fataha ne wa annahu ta'ala wa annahu kana wa annahu kaza kaga asalinsa mene wa innahu ne wannan fa akwai wata formula fa nan sosai akwai fasaha sosai kuwa to bari ne sake maku wari wari wa annahu ta'ala jaddu rabbina ka kai ka san kira wa innahu ne to yanzu a kiran Abu Ja'far annahu na farko innahu na farko ya zo gaban ta'ala ne wa an wa innahu ta'ala jaddu rabbina to ka mishi fataha sai ka ce wa annahu ta'ala sai kuma sauran sun zo gaban kana ne guda biyu sun zo gaban kana wa annahu wa innahu kana yaqulu wa innahu kana rijalun to kamar shi fataha ka gane sannan kuma sai na karke wanda ya zo kafin lamma ne wa innahu lamma kama abdullahi yanzu kamar shi fataha ayo to akwai fasaha sosai gurin nan ka gani wa annahu ta'ala da wa annahu kana da annahu lamma iftahan abun abu jafar yana yin ma alhamzan fataha ne duka taqula taqula taqawwal huz wanda ya masa ishara da huz wa anna dhananna an lan taqawwala al-insu wal jinnu ala allahi kadhiba taqawwala ba za su yi ma'alla karya ba ai takawwala kenan wala takawwala alaina batil eh sosai kuwa a ku duba ai ko da mata kula karanta duk ƙaryar ne ne wannan zanna Allah ta kula insu wal jinnu alallahi wa alaikum salam wannan da yake tambaya shi sauran wa'ina wa'ina wa'ina da su suna ra'ayin su su suna yin da suke eh haka ne su suna yin da suke in dai ba a sami ta'ala ba ba a sami kana ba ba a sami lamma ba
suna na wa'ina suna na inna amma in dai an samu waɗannan harfin guda uku to an na annan ne kawai Allahu akbar wa qul inna ma wa qul inna ma ala ko wanda ya musu ishara da ala shine ji Abu Ja'far ko qul inna ma ad'u rabbi shina shina karantawa qul ni ba ba qala inna ma ad'u rabbi ba kun gani qul inna ma ad'u rabbi kamar yadda ya kawo shi haka wa qala fatan ya arran fadlu tuwan wa ha haka ne mawata'an wa rabbuk fid hawar rijza id hala wanda ya masa ishara da fa'un shine wane shine fa'un khalaq ko shine ma'ana fatan to shi na karanta ne da kala ba kul ba ya alamu fuddila duwan ruwais mai ta'un ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم سيكرنتا ليؤلم ليؤلم يعلم فضم عفوا فضم نما كما يعون ضم ليؤلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم طوى waha waham haka ne ko wahama wata'an wanda ya masa ishara da hawan din nan yana karanta wata'an wa aqwamu qila kaga asalin sa wita'an ne jamil wa rabbuk fit hawan sai kuma rabbul mashiriki wal magribi rabbul mashiriki ikhfid ka mishi jarra rabbi hawa ga ha'un ko yaqub al-hadrami war rujza fahjur idhala kai marawun din kasra war rijza war rijza fahjur to mun shiga mudaththir yanzu fadhum fadhum id adbara haka wa id dabar wallaili idha adbar ko to wa iz adbara dhumma kamishi kamishi dhamma na ya haɗo shi mu bayan
ka ce arrijja
na'am na'am na'am na'am haka ne warujza abu jafar da yaqub al-hadrami fa dhumma suna cewa warujza warru warujza fahjo haka suke kanta to wa iz adbara haka wa idza dabara wal layli idza dabar wato malam abinda zai kara baka ma sha'awa ba tuka da warwara kwata kwata duk ma'anan kuma iri ɗaya ne duka sun fita ka gani eh babu alhamza wallaili wallaili idza dabar dabar ba iz adabara ba ka gani ha'un kenan yaqub al-hadrami ba wa yadhkur ud wanda ya masa ishara da alhamza na ud abu jafar kenan ko to shi ke karantawa wa ma yadhkuruna wa ma yadhkuruna kaga asalin sa wa ma tadhkuruna kenan mimman yumna suratul kiyama ko to to wa yadhkuru ud yumna hulan can tumna ne a asalin sa nan ko yumna yake karantawa wa salasil lidal waqfi faqsur tul salasil kuma salasil salasil lokacin tsayawa faqsur kai kasarin sa bayan shi ma nan wa yadhkuru kuma ne amma tadhkuru ne asalin sa ba Eh, a asalin sa ma yadhkuru ne shi anan ne yake kuma wa tadhkuru ne tunda na fi ne wa ma yadhkuru ne
ai ya ce maka wa yadhkuru ud to ma tadhkuruna ne eh asalin shi ta ta'un ne asalin su ta'un ne nan yadhkuru ne tunda inda haka ne ba zai ce mana uma yadhkuru ud ba mm ko ne haka ne yumna tumna asalin sa lada lokafi faqa surdul sannan kuma salasila idan ka zo tsayawa ka tsaya bila alif kasur nan share alif din ne kun gane ko inna a'tadina lil kafirina salasil inda hafsu ne salasila ya fita awwalan na farko na farko kenan fanawin fatan to na farko kame tanwini inna a'tadina lil kafirina salasilan wa aghlala kame tanwini fatan ga wane khalaf al-ashir wal qasr fi al-waqfi tib qasarin kalma a lokacin tsayawa babu alif tib shine na ruwais salasil hmm? na wuce shi ko to kawari ne ne ta farko tul awwala fanawin okay na na, na fa'un ne ko eh akai kawarir shi ban yi ban yi shi ba kuma kawari ya ba ni ne ko eh na'am wa aliyahu munsub fuz wa wastabraqu fi ikhbidan ala wa sha'un al-khitab himan gula alihim thiyab sundusun to yanzu karanta aliyahum ne shi yasa ce insiban kama in nasma aliyahum thiyab sundusun fuz ga wanda ya mishi shara da fa'un qalab wa istabraqu fi ikhfid wa istabraqun to kamar jara yanzu wa istabraqin ikhfidan ala ga Abu Jafar sanin ya sha'una al-kitabu wa ma tasha'una ga karanta shi cikin kitab tasha'una da ta'un himan kaga ha'un ko kaga asalin sa ya sha wa ma ya sha'una da ya sha'una ne ko min suratul mursalati ila suratul ghashiyah وهوز أكتت همزا وبالواو خف أد وضم جمالات تفتح ال... وجم الجمالات وضم جمالات تفتح انطلق طلا wanda ya masa ishara da ha'un wa huz ukitat hamzan wa bil wawi to ukitat shi ke karanta da alhamza wane yaqub al-hadrami kun ga asalin sa wukitat ne wabil wawu khifu ud mai alhamza din nan khalab shi ke karantawa da wukitat abu jafar eh abu jafar alhamza ba wukitat sun yi sosai na'am wa dhumma jimalatun iftah wa dhumma jimalatun ka annahu jimalatun sufur sai kai mutum din dhamma iftahin taliku in taliku bisanin in taliku ila zullin zai salafi sha'abin in taliku ila ma kuntum bihi tukazibun banda shi ta biyun in taliku ila zullin zai ila ila mako ila zullin zai salafi sha'abin tulan bisanin ta biyu wanda ya musu ishara da ta'un ruwais kenan shi ke yin malamin din kasra in taliku kun gane a iftaha yana mata fata in talaku in talaku bisanin ta bi ma wa kasur labisina yadun labisina ana yin kasur ba alif din ga wanda musu ishara da ya'un yadun wa mud fuq haka ne ko wa mudda fuq wanda ya masa ishara da fa'un kuma yana yin madda labisi ne shi kuma rabbu da arrahmanu bil khabdi humila arwato da da da da da da jarra rabbu samawati wal ardi wa ma bainahuma arrahmani la yamlikun minu kitaba ko wanda ya masa ishara da ha'un تزكى حلش ددنا خراه طب ونون من ذر قتلت شدد على سعرت إلى wanda ya zama su ishara da ha'un shi na karanta ila an tazzaka tazzaka da tashdidi ushdudu suka tashdidi ko na khira tib idha aika a idha kunna idhaman na khira na khira da alif ko wa nunu munzirun a'a yana da yana da alaka ne da tazakka ai ushdud tazakka hala ka gani nakhira tib nakhira shi na karanta da alifin ne wa nunu munzirun to wanda masa ishara da da ala alhamza din nan shine abu jafar ko munziru man yakhshaha shi na yin tanwini innama anta munzirun man yakhshaha munzirun man yakhshaha kun gani sai mu munziru rawun din tanwini ya gama nan sannan kuma sai suratul takwir qutilat shaddid ala kai ya yi zafi ne mana dimma ba juna uzuri amma dai dimma ne miyar da Allah to Allah ka samu na yi asa a duniya da lahira bi ayi zambin kutilat to kai tashdidi shaddid kutilat ala abu jafar shi ke karanta bi ayi zambin kutilat su'irat da tashdidi shi ma ila ga mai famulin ta'un ruwais kenan ko? ana ga muku babu lama a tabata Allah dai shaidda da mu wa huznu shirat khafif wa dadu zaniniya nukazzibu gaiban udu wa ta'arifu jahila wa huznu shirat wanda ya masa ishara da ha'un yaqubul hadrami kenan shike takrifi nushirat shi yasa ya ce wa huz nush khaffif nushirat kai takrifin shi ne nushirat wa dadu zanini ya sannan kuma fadan Allah madaukin sarki wa ma huwa al-ghaibi bi dhanin to kada tashi da dadun ya ya zurgama mai ya'un rawa shi ke karanta shi da dodin kaga dan unsa ruwais yana karanta zonin da zo zo ya bita nukazzibu gaiban udu nukazzibu bal tukazzibuna bal tukazzibuna gaiban an karanta shi da ga'ib bal yukazzibuna mai fomulan alhamza wa ta'rifu jahila ta'rifu kuma kakan tashi siga majhul ta'rifu fi wujuhihim tu'rafu fi wujuhihim nadratan na'im tu'rafu eh tu'rafu fi wujuhihim nadratun na'im Allah akbar Allah ka samu na cikin su wa nadratu huz'un watlu nadratu kai mishi rafa'a ga mai huz yaqub al-hadrami da al-hamza ko to ya gama da nan watlu yasla wa akhir al-buruji ka habsin yasla sayasla ka karanta shi kamar yadda hafsu ke karanta hamad ta karshen suratul buruj sayasla sa'ira ko a yasla kamar yadda hafsu ke karanta ko yi salla ne hafsu yawwa yasla ko yusiruna khatiban hala yusiru khatiban ha'un yaqub al-hadrami na karantawa tu'siruna tu'siruna da ta'un daga suratul gashiya ila akhir alquran kai Allah ka samu nayi asa Allah karba mana wa yusma'u ma wa yusma'u ma ba'du kal kawfi ya ukhi ya ukhi wa iyyahum wa iyya wa iyaba wa iyabahum shaddid faqaddar umila wa yusma'u la tasma'u fi halagiya ma'ama ya ma'ama ba'du ma'ama ba'adu tare da filin da ke gaba la tasma'u fi halagiya tare da lagiya din kai musu rafa'a sai ka ce la yusma'u fi halagiyatun ba ga arabi ba la yusma'u fi halagiyatun ko a inda babu fiha sai a ce la tusma'u kun gani to Allahu alam ya ukhayya ya ukhai tasgiri ba eh kalkufi yau kamar yadda kufu suke kufa suke karanta ne a wajen wane ya'un rau da kuma alhamza abu jafar la tasma'u fi halagiya kenan inna ilaina iyabahum shaddidi kai tashdidi faqaddar shi maka tashdidi umila ga mai alhamza abu jafar ta hudu na famdudi iz yu'azzibu yusuf ta hanfakku ita'amun ka hafsin hulan hala wala ta haduna to karanta shi wala ta huduna la ta'amin miskin famdudi ka karanta shi da madda kai ga abu jafar ko wala ta haduna da madda harka shida ولا يعذب عذابه احد ولا يؤث ولا يثق وثاقه احد افتحن sai ka ce lamini ma dalla la yu'azzabu wa la yusaqu ita'amun ka habsin ita'am ka karanta shi kaman kaman habsini aw yutamu fi min zi muska ba hulan hala ga mai formulan haun wannan fa na uke na a cikin a cikin dura inda yace hulan hala insha Allah ta uke nan wa kullu badan ma'akul bariyati shudda shudda ud wa matla'i faksir fuz wa jama'a thaqila wa kullu bada kace lubada malan lubada yanzu ka ce mishi ka karanta shi ma'ahul bariya da bariya shudda ud abu jafar ya kulu ahlaktu malan lubada lubada da tashdidi bariya bariya ud abu jafar wa matsalai faksir hatta matsali'il fajir matsali'il fajir fuz mai fa'un وجمع ثقلا على يعلو الذي جمع مالا وعدده من فملا الهمزه نعلى ده ياء لن يعلو ليلا في قريش شنو من فملا الهمزه ليلا في قريش sai ibdalin hamzan din ya sakina lila fi quraish lila fi quraish haka ne ko utlu abu jafar ma hu ila fihim ka hadda ma ila fihim ila fihim rihlata shita'i ko bi hamza maksura min gairiya ko li ila fi quraish ila fihim rihlata shita'i was-sayf annan kaje kasuwan sun duka karanta wannan asalin su baki ai shikenan duk sai a watsi a ce bai iya ba sosai sosai kuwa hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal wala ni'mal nasir wa kuf'an sukunul fa'i hisnun takammala ha'un yaqub al-hadrami su suke kai shi yake karantawa kuf'an sai ya daura fa'un kuf'an ahade wa tamma nizamu durr his ihsib bi addiha wa ama adan wa ama ada hajji fa has fa ahsin taqawula tabrun miki bari mu miki da wani lissafi ne zamu yi dan lissafi zamu yi watan mu nizamu durri to tsari na wannan littafin mai suna addurratul addurratul mudhiya ko addurratul mudhiya lu'il'i mai haske tamma ya cika watan tsarin littafin wannan wannan littafi mai suna durra ya cika to kun ga nan durri durra ma din gabaki din shi shike nuna adadin abiyat din shike nuna adadin abiyat din domin alhamza nan namban shi daya kun gane ko sai mene sai lamun 30 ɗaya ne nan da kalamun sai kuma ne dalin hudu ko hudu sannan kuma sai ra'un biyu sai ta'un kuma fa biyar to idan muka hada na dalin hudu ne ra'un a afon 200 ra'un 200 to yanzu mu lissafa 30 ga daya ga hudu ga 200 235 ko ga biyar kaga adadin waƙoƙin durra 200 da da 40 da na afwan 240 a'a 31 ko? 35 235 to da 30 daidai ko? afon da 40 daidai ko? to kun gani adadin abiyadin durra in kaga da daya da biyu to an kara ne ba nashi ba ne ta'un? ta'un tana da biyar ne wai kuma a wace shekara ne ya yi shi ne sai ce wa'ama a ba a ba'a ne aslan wa'ama a ba'a kun gane ko kuma ya kammala ta ne a shekaran da a ba'a hajji hajji na ya yi haske fa'ahasin ta ƙabula ka kyautata maganar za ka yi a kanta ka kyautata magana ka akan wannan littafi to nan mastir ya kawo shekaran da ya yi ne أضاء حجي kun gani alhamza ɗaya ko? a daidai badun 800 sai kuma alifun ɗaya sai ha'un na takwas sai jimun uku sai kuma ya'un goma to zai baka na ka gani 801 da tara 800 da nan kaga zai ba mu shekara ta 800 da 23 shine ya samu ya kammala wannan littafi shekara hijira kenan hijira kuma ku ji fa hali halci da da okay da bi ne yawwa da uku ya kamata to sai ya ci gaba da cewa garibatu autanin halin ita wucin nan manzuma ta garibatu autanin ba fa a gida yi ta ba a can dimashik bane akan hanya ne ba zai tafi aikin haji shekarun da ya je aikin haji ne ya rubuta wannan akan hanya kana zo da haka nan duk da ibadodin kuma da ake yi da nema abin da za a ci kamar kamar kamar ibn hajar ne ko ibn al-qayyim ko zadul ma'ad sosai kwa cikin halin tafiya gari bata autani shine ita ba kuwar gari ce jam'in watan nazamtuha bi najd na na tsara ta ne a cikin a garin najd wa uzum ishtigalil bali duk da girman shagaltuwan abin nan zuciyata ma'ana ya shagaltu da duk da shagaltuwa da neman rayuwa wafin mai yawa wa kai falato yaya ma haka ba zai zamo ba sujittu anil baitil harami a lokacin da aka hana ni ina kan hanya za mu tafi waɗansu larabawan ƙauye wata wukan sujittu aka tare ni anil baitil harami gabarin zuwa ɗakin allah wa zauri wa zauriyal maqamat sharifa da kuma ziyara ta zaur shine ziyara da ziyaran nan da zan yi na wannan guri mai daukaki al-mustafa inda manzo sallallahu alaihi wasallam ya rayu ashraf wanda ke shine mafi daukaka wata wakanil a'rafu a'rabu wata wakanil a'rabu sannan larabawan kauye suka zo suka kewaye ni billaili cikin dare gaflatan alhanin mutane sun gafarci suna tabbaci ba sun ke faruwa ba famata da kushe am wallahi ba su bar komai tare da ni ba su kwace mini wakiltul akutula kai ma su da su kusa kashe ni ba ai shi yasa suka ba ibnu jazari uzuri akan cewan waƙallugan da ke cikin littafin ta yi tsauri saboda halin da ya samu kanshi a cikin halin tafiya ta yi tsauri gaskiya fa'adarkanin lutuful khafiyu sai ɓoyayyen tausayin nan na ubangiji ya riske ni warda ni unezata Allah ya kawo min cikin tausayinsa ya kawo min hanyar da zan tafi uneza na tafi can uneza na je can na samu faka waje a neman takaffala sai kuma wanda ya ɗauki nauyin kai ni aikin haji cikin ikon Allah ya zo ya ɗauke ni bi hamli da ɗaukata wa isa li da sadar da ni liɗe batun zuwa ga garin madina aminan hada zan tuwa na mai a cikin aminci fa ya rabbi ballig ya fa ya rabbi balligni muradi ya ubangiji ka isa mun da abin da nake so in na tsara haruffan qur'a'u nan guda bakwai a guda uku a cikin wannan littafi ka yassare mini ka isa mun wasahil kuma ka sauƙaƙe mini wa munna bi jam'i shamli kai min baiwa da tattaro da da tattaro dukkan harufan waɗannan guda bakwai waga firzumu bana kuma gafarta mana zunubanmu wa salli ala khairil anami kada tsira da aminci sallallahu alaihi wasallam ga shugaba ga fiyayyen talikai wa man tala da duk wanda ya karanta qur'ani to durra ta kammale mun gode ma Allah Allah ka yarda da mu Allah ka yarda da mu wannan aiki Allah ka saba ni cikin shi mizani Allah ka sa muna cikin masu alkur'ani hidima yanda Allah ka ba mu ikon kawo karken wannan littafi na durra kuma karken wannan zama na yau a wannan yini na lahadi ya Allah ka kai mu ranan da za mu dawo kuma mu ci gaba da durra a da tayyibatun nashiri so yanzu idan ubangiji Allah ya kai mu zai zama nawa ga wata a ga ka ga ga malam nan ai ka ma samu malamai za mu yi wani kokari idan allah ba da iko sharhin taibatun na shirin a fita da ita da yake gaskiya ba a samunta domin karatunta ma a nan karatunta a nan tashin hankali ne ma gaskiya kun gane? shida ga watan gobe february za mu dawo da izinin allah domin mu fara karatun ɗai batun na shiri a'a ai abin da za mu yi yanzu idan allah ya kai muka dawo aƙila ita ce za mu fi ba ƙarfi kuma kun gani aƙila idan muka ɗauki kamar baici ɗari ko makamancin haka sai mu dakata da ita sai mu tayi- sai mu fara tsayi batun na shiri insha Allah ta'ala ita ma za mu yi binta hankali abin shawara ba ne
dai ba da dai ba da ne na'am shi ya kamata Yawwa.
misali karfe bayan la'asar ba su da ya ce a gida a gina ta da ta sauki sauki eh ta a gida ta fi sauki to insha Allah Allah ya sa mu dace sannan kuma a karke na'am ka a za mu ɗauko tsayi ba za mu fara tsayi batun na shiri a malam ai ba wasa ai idza kun tafi amrin to Allah ya sare mana kuma ya sa mana albarka sai mu yi kokari waɗanda suka san ba su ba da abin na certificate ba kun ga yanzu fa muna fatan zaman gaba za mu zo da certificate ne kawai da na shatubiya da na durra kun gane muna fatan zaman gaban Allah za mu zo da- za mu zo da certificate din nan so waɗanda ba su samu sun yi ba sai su yi kokari su yi din insha Allah ta'ala shi ma wannan za a ba da ɗari biyar yawwa alhamdulillah na wannan kun gane
wanda bai bara ba abin da ke tadi wanda ya ba da na shatabiya to ai wannan ma na dura zai ba da 500 kun ga sai a hada certificate kashi biyu kenan mun manjan nan ko Wa alaikum salatullah hmm na'am za a yi wani guri mhm ka ce mini na'am ina ne na'am ina ne gudun yaqsimuna skin ala alhamzan na abu jafar ne ko kaga asalin shi nafi'u ne ko to ai shi kalin yana yin ikhtilasi a gudun so ba za ka ikhtilasi ba a abu jafar daurewa za ka yi kawai yaqsimun yaqsimun Mm. kalun ne za ka ikhtilasi ya fita barakallahu fikum to Allah ya sa mu dace subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk barakallahu fikum